وأسأل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيك بدا كراتم والتافي لا نبي الرحمة منا كراتوني كما بسندر سينك رشال التافة وديك مغانا دنغني دي وفاتم منزان الله صلى الله عليه وسلم satin da ya gabata mun tsaya ne akan cewa yadda labarin ko tabbatarwar cewa manzon Allah ya rasu yadda ya sa da yawa daga cikin sabai shiga cikin hali na damuwa da kuma zautuwa ko imocewa. Ya haka ne ko? Yauwa. Za mu tashi ne a inda malaikacewa da ƙadi kana fi ake wasa yahu. عليه الصلاة والسلام وفي ساعة الاعتدال na daga cikin ƙarshen wasiyoyin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam yana cikin lokacin gargararsa dab da rasuwarsa ya yi waɗansu wasiyoyi masu muhimmanci abin da ake ce wasiya shine abin da mamaci ya faɗa dab da zai rasu ya bar duniya ko saboda muhimmancin waɗannan maganganun da ya faɗa isa idan mahaifi ne yake ga ‘ya'yansa wannan maganar sai ta masa wasiya ta fi ƙarfin nasiha ko kuma wata magana ce da duk wanda aka faɗa wa zai rike ta har shi ma sai ran da ya bar duniya saboda muhimmancin ta lokacin ƙarshen abubuwan da manzon Allah ya yi na wasiya sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙulabu na farko ma sadofin imamani al-bukari wa muslimi an samu abin da ya tabbata a hadisin bukari da muslim sun fitar da wannan hadisi rahimahumullahu ta'ala wannan ne kamar da muka karanta a baya manzon Allah da ya rufu ya ɗakin na Aisha kuma tana rike da shi ya cika shi yasa dukkan hakin da ake samowa na ruwayoyi dangane da maganganun na ƙarshe a duniya ba na samun ruwa daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yuqam fihi minhu tace manzon Allah ya faɗa a rashin lafiyar da daga nan bai ƙara dashi ba yake cewa la'anan lahu yahuda wan nasara in tabbata qur'an ya Kudin me sake kara? To shi ke. Bari mu gani dai insha Allah. Kake cewa manzon Allah ya faɗa a rashin lafiyar da bai tashi ba daga nan. Yace la'anan lahu yahuda wan nasara. Allah ya tsine wa Yahudawa da Nasara ko Allah ya tsine wa Yahudi da Nasara saboda ne yace ittakazu ubura anbiya'ihim masajida saboda sun mai da kaburburan annabawansu a wurin a matsayin wurin bauta wurin zuwa ayi ibada ko ayi na sallah ko ayi addu'a a ciki na fata ana ganewa wani malamai suka ce manzon Allah ya faɗi ɗabi'a ko halin da ya jazawa daga cikin abin da jazawa ya hudawa da nasara tsinuwa ko kuma daga tsinuwar da manzon Allah ya musu ba daga tilabin ne sun mai da kaburburan annabawa wurin bauta kenan ko a yanzu mutum ko musulmi ne yana ikirarin musulunci in dai ya mai da kabari ko na waye a matsayin gurin bauta da zai zai roƙi Allah a gurin da niyyar cewa yin addu'a a gurin yana da tasiri da matsayi saboda girman wanda yake kabarin ko wannan ya aikata babban laifi in kuma ya ɗauka cewa a je a roƙi wanda yake cikin kabarin ne saboda matsayinsa da ƙimarsa shi kuma shirka ma ya gaba gida a abu ne guda biyu wani ya ɗauka cewa ya je kabarin wani kaza ya zauna ya yi addu'a ko roƙi Allah bukata kaza to zai sa Allah ya karɓa da sauri ko da gaggawa wani sabbin bukata saboda matsayin wannan da yake cikin kamarin na fata an gane ba da kabarin zai fi roƙa ba zai roƙi Allah ne amma yana da kudurin cewa yin addu'a ko yin bauta a gurin wannan kabari yana da wani fifikon yin addu'a a gun da ba kabarin ba hukuncinsa daban sai kuma wanda zai zo kai tsaye ya roƙi wanda yake cikin kabarin daga hannu ko ya yi niyya a rasa cewa ya sayyadi fulan ko ya annabi fulan ko ya shehu fulan ya roƙi shi na kabarin kai tsaye ya biya masa bukata kaza da kaza kamar da ake gani daga cikin yan bid'a cikin kabarbarin shehunan su na fata an gane wannan kai tsaye shirka ne duk wanda yake wannan in ya mutu bai tuba ba to shi ya mutu a matsayin mushriki Allah ka tsare imanin alƙarsha walaula zalika da ubrida qabrahu tace ba dan irin waɗannan jawaban da manzon Allah ya yi ta yi ba yana gargadar al'umma yana kuma fadar tsinuwar Allah da la'anta akan Yahudawa da Nasara don sun mada kaburburan annabawansu a matsayin gurin bauta ya to da shi ma manzon Allah an fitar da kabarin sautan baki a an binne shi suka ce malamai wannan fahimta na Aisha ne amma an samu hadisi karara yake tabbatarwa cewa su annabawa a duk inda suka rasu to anan ake binne su na fata an gane yasa duk a cikin sahabbai babu wanda yake da wannan hadisi in banda su dana Abubakar da manzon Allah ya rasu yanzu kowa ya tabbatar ya rasu to yanzu ya za a yi shine za a zo amar yadda ake sarma mata ne ko a cire mar kaya amar wanka kenan ko yaya za a yi kan sahabbai ya kulle ya tabbata a ruwayoyi mabambanta cewa sai wani abu ya same su kamar bacci suka farka ko suka ganshi amar wankansa wasu kuma suka ce a'a sai suke wani abu kamar bacci sai kowanne a cikinsu ya zo musu a kamar mafarki cewa shi manzon Allah kuma ruwan kansa da kayan shi a jikinsa ba za a cire mar kayan da yake cire suwar mamata ba sallallahu alaihi wasallam sanin to yayi an gama wanka to yanzu ya za a yi za a ɗauke shi na fidda shi a je baki a abin ne shi za ba gaske a shi manzon Allah ya karantar da shi ya faɗa mar cewa su annabawa a gurin da Allah ke so abin ne su ba na ke karɓar ransu da ka inda ya rasu yanzu nan gun da yake kan kwanta akan gado ko kan shimfiɗa to sai a ɗauke shimfiɗar sai a tona rami a wurin sai a binne shi a wurin kuma haka aka yi sallallahu alaihi wasallam na fata an gane to haka kenan ba wannan ba shi sa ba fita kamar manzo Allah zuwa baki'a ba wannan fahimta ce tana na Aisha radiyallahu anha ta faɗa ta ce ku shi annabi kira masjidan an ji tsoro kada a fidda kabarin manzon Allah a kai shi baki a abin da shi dan kar a mai da kabarinsa gurin bauta gurin sallah ya zama masallaci dan a musuluncin manzon Allah ya haramta a zo a yi gini akan kabari ballantana kuma a gina masallaci ana bautar Allah a cikin da kabari kuma yake da fata an gane da yawa daga yan bid'a suna fakewa da ire-iren waɗannan hadisai sai su binne manyan malaman su a kabur a masallatansu ko kuma su gina masallaci bayan da su malaman wasu ma an binne su ne a makabarta saboda wala Allah su malaman suna da tsoron Allah suna da ikhlasi sun ce a binne su inda ake binne kowa haka sun fata su amma mabiya kuma saboda kambamawa da ƙetare haddi sai su mai da kabarin nasu da yake makabarta a shafi fili a wun a gini babba a yi a saka komai kamar na masallaci ana zuwa ziyara a shiga a kana babu gurin masu na wai rauda kaga duk wanda yake bid'a wato shi yana so ne ya ba wa malamansa matsayi na manzon Allah duk duniya ba wani gudu aka kira shi suna rauda in ban da cikin masallacin manzon Allah daga daga mumbarin sa zuwa gidan shi dan wannan filin shage cewa rauda amma duk dan bid'an da ya rasu daga da an ce za mu je ziyara raudar shehu wani kuna ganewa suna so su ba shi kamar matsayin irin abin da manzon Allah yake da shi kaga wannan shine ɗaya daga cikin sharrin bid'a ka ɗauka kyau sunan bin folio duk Najeriya ko ba wani ɗan ƙungiyar addinin musulunci da bai yarda shi shehu malami ba saboda abin da Allah ya bashi na falala da darajoji da wallafan da ya bari bayan ya rasu kuma ana nan ana ci gaba da karantar da su kuma suna nan suna ci gaba da wanzuwa sun duk suna magana kan addini da ilimi da tauhidi amma ka duba abin da ya same shi bayan rasuwa da shekara aru aru yanzu gurin kamarinsa in ka je ka tsaffata hubbarin shehu sai ka yi mamaki sai ka yi kuka saboda abin da ke na shirka a gurin wani shi kuma abin da ya kasan da yake raye ke a ga ba shi ce a masa ba Isa duk wanda ke da alhakin ya hana bai hana ba ya jira ga wasu da Allah. Shi da fita abun Allah. Ina fata ana ganewa. To wasu daga cikin malaman da ake musu wannan abun ba shi ne ya ce a mai da kabarinsa masallaci ba. Amma mabiya saboda wani abun su sai su mai da abun masallaci su gyara gurin a sa AC wasu wuraren ma a yi kaza ana karɓan baki daga duk duniya suna zuwa ziyara suna ba da hadaya na kuɗaɗe. suna zuwa su roƙi bukatun da Allah kaɗai ya kamata a roƙa sai su kuma roƙi shi wanda yake kunta cikin kabarin haka shirka kenan ko kuma ƙudiri na biyu cewa in ka zo gurin ka yi addu'a ba za ka roƙi shehun da yake binnan ba ne a ka roƙi Allah amma wai a gurin zai sa Allah karɓa da gaggawa haka shi malam bid'a ne da ba ana ganewa Allah tsare imanin yasa manzo Allah sai ya haramta gini akan kabari in aka binne mutum wannan abin da aka saka a sabulo a kewaye a ɗaga shi wanda duka musulunci ya hara na fata an gane kawai a bar kabari yadda yake kabarinsa a ɗaga shi ɗan kaɗan alamun cewa nan kabari ne shekara goma ashirin talatin ruwa ya wanke shi zai yabar da ƙasa shi kenan magana ta tsare isa a musuluncin manzon Allah duk wanda ya tabbata makabarta ne to har abada haram ne a yi gini a gurin ko da an daina binne mamata a ciki na fata an gane in dai makabarta ce ya tabbata nan makabarta ne ba gashi ma an kewaye to ko shekara dubu za a duniya haramun ne a jagorin aiki sai ya zauna a mutum makabartarsa kisa ya halatta makabarta a ci gaba da binne mutane sama da shekara dubu ma wannan ya halatta in ka ɗauki makabartar madina baƙi'a tun zamanin manzala ake binne mutane illa an ƙara wata faɗi an ƙara masa girma amma ita ɗin ce dai har yau har gobe na mata an gane to a ba wani abu da zai sa kabarin musulmi kuma a ce yanzu ya dawo ya halatta a ji a tsaga filaye a yi gine-gine a ciki wannan haramun ne a musulunci manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam Allah tsare imani ya ce hadisi na biyu wa fihi ma aidan an haridiyallahu ta'ala anha a cikin dai sai bukhari da muslim daga nana aisha Allah karamta take cewa nan ma nudul sallama lokacin da ajali ya zo manzon Allah ya zo barbara sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tika ya tsirahu risallahu ala wajhihi sai ke daura wata rigarsa akan fuskarsa dan ya ji ratsadi da zafi na ciwo da yake motso masa sai ya dauki riga ya rufe kan ya rufe fuskarsa da shi na fata an gane fa idan tamma in abin ya dallafa masa ciwon ya dallafa ya dan sarara ya dan fada sai ya bude kashafa an wajhihi wa huwa kadhalika yaqulu sai ya buɗe da kuma sai ya ce la'artullahi ala yahudi wan nasara an su wannan dabi'a kenan kai ma a yanzu kana tutiyar musulunci in har kai haka ka daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki samu kabari a kaidar manzon Allah in ka je kabari shi za ka yi wa addu'a na kabarin kowane ne ba kai za ka roƙi shi shi ya baka wani abu ba wani abu da yake da shi na iko ya baka ko ya hana ka za ka sai kamar sallama in ka zo makabarta sallama da ake ta shiga makabarta da mazala ya faɗa sai mutum ya karanta ta ya musu kuma addu'a babu laifi in ka je ziyarar wani naka da ya rasu ka san kabarinsa suka ce malamai bayan ka yi addu'a ta shiga makabarta in ka zo kan kabarin nakan da kake so ka ziyarce shi ma babu laifi shi ma sai kamar irin sallamar da kai sai addu'ar makabartar da ake sai da addu'ar kai to ana za ka tsaya a bayan kabarin ko a gaban kabarin ko zama za ka yi ko tsayawa za ka yi sai mata an gane sallama za ka mata sai ka zo gaban shi ba bayan kabarin ba ka zo gaban shi kamar ka zo gurin zara kamar sallama ko ba bayani za ka masa ba ai an yi wancan aure ai wancan da a to wata ga suke faɗa da gaske wata suna faɗa sosai ma ya ji kabarin baban shi ya ce wallahi ai baba alhamdulillah kun ta samu miji kun ta kaza kaza kaza wani ya ka wannan wannan wannan bid'a don ta samu jinaruhi da wani mutunta shi ai yanzu ya bara wa duniya ina fata an gane abin da za ka yi da kamar sallama da ake ta makabarta kuma kamar sa addu'a na Allah ya masa rahama ya masa gara shi in ka zo makabarta da mutanen ka da suka rasu a ciki da yawa ka shigo makabarta kai addu'a da ka ta makabarta duk ka musu gaba daya har na kan ma to ba dole bane sai ka ji hakkan kabarin ina fata an gane musamman gun da aka waye gari kaburbura sun cike sai kana tsallake-tsallake kana shiga da shiga haga wani na jawo wani abu shi ma na masa na daban amma dan ka je kabari din ba laifi za ka yi ba wani laifi a musulunci in dai ba ka yi abin shari'a ta hana ba sai kuma sallama kuma kamar sa addu'a sai ka tafiya saboda shi dan adam idan ya riga da su babban abu ne ga shi ne ka masa addu'a musamman idan mahaifanka ne duk inda kake a duniya ka masa addu'a ta neman rahama da gafara Allah zai kai musu Allah shi alƙawarin zai kai wa iyaye addu'ar ƴaƴayensu suka musu har ma uba zai ga ko uwa ta ga wasu darajoji na wasu gara basan da shi bai irin aikin ba sai ce ya Allah wannan fallar fa wannan irin abin fa ni ban irin aikin nan ba ta ce eh saboda addu'a da istighfar ɗanka wane yake maka na ba an gane kuma suka ce malamai in kana so ka san kai din mutumin kirki ne ko mutumin banza ne daga cewa da ake ganewa suka ce akwai wannan mizani yaya alaƙarka da mahaifanka bayan sun rasu kana musu addu'a kullum kullum ko kuma sai san da ka tuno ina fata an gane in kana musu addu'a kullum to alamun cewa kai mutumin kirki dan manzon Allah ya ce daga cikin abin da yake dan adam zai samu bayan ya rufe samu lada ta hanyar sa yace akwai waladin salihun yad'u lahu ya bar da yace salihun nagari yake masa addu'a haka me yayin sa addu'a kenan alamun me shi da ne nagari mana mutumin kirki Allah ka saka mu a cikin mutanen kirki da ka sai yake gargadar mutane yana inkarin abin da yahudawa suka yi na mai da kaburburan annabawansu a matsayin gurin bauta ba da kaburi ba gurin bauta bane kuma wani iko na ubangiji da Allah karba wa manzon Allah addu'arsa sai ya sa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hannun waɗansu mutane masu sanin addinin musulunci ko idan ka jika yanzu zaman da ake a duniya duk duniya a yau ba wanda zai iya gaya maka ga kabarin manzon Allah yadda yake tsarinsa mana ya gan shi da idansa ba a gan suka ce sama da shekara ya fi ɗari ma ba za ka ci kamar manzon Allah ba idan ka ba shi kariya don gudun kar al'umma ta yi cikin abu na shirke shirke na fata an gane wani abu da kaga an yi a jikin a madina a masarautar manzon Allah an yi indicating cewa an nuna maka cewa nan shine santar kabarin manzon Allah kamar sallama sun yi ne saboda in ka zo za ka yi ziyarar ranke gaya ma cewa kana gaban manzon Allah kai addu'a ka wuce kamar sallama amma da za ka tafi ka je tirin tirin ba lallai ba da mace ne santar gurin saboda ai an girmu an fada da gurin ai kuma kada ku manta a wancan shekarun da ake magana in kana dubira da saman zan Allah yana sallah ɗakin na na Aisha ba ɗakin yarsu ba tace saboda kankantar ɗakin idan ya zai su juda ita ko tana kwance sai ya taba kafarta ta lankwashe kafarta babu stress kuma a wannan ɗakin aka binne su uku ko da kalli fadin gun da aka ce nan shi ne sadda manzon Allah sallama sadda na Abu Bakar sadda na Umar a ga daga ka san girman da aka dauka ne yanzu ai ya linka da su mulki to an yi saboda ran kai su cewa da tunda nan din da ke wayan kabarin amma suka ce a buɗe kabarin manzon Allah a shiga a ganshi ra'ayil aini suka ce ku shekara 100 a duniya babu da kabarin manzon Allah haka wannan abin da ake nunawa a hotuna a wayoyi cewa kabar ba kabarin manzon Allah za ga wani mai kamar abu kabar ma na arna da kaburbura na arna an yi wani abu tudu an yi kaza mazala da ya hana cewa ya ba ta aliyu wasiya cewa duk kabar da ka gani a duniya an tada ta ci da kasa ya wuce ya wuce bayani daya ka sa a goge a share kasar a rage tudun kabari kawai a kada kasa kare wuce kawai haka tamu daya shi ke bayani daya kawai haka shine iya kawai kare wuce tudun haka za ku shima mutum kasa bid'a ne bare kuma wani bala'i mu anan sai a ji a so gravel Bible ba, baban ka yi da su, bayan ka binne himma duk baka yadda ba, sai ya karo kabo ya ka masa Bible, kamata masa a kai. Su zo nan kyau, ƙauna ce ba kuma ƙiyayya ce. Ta gina shirin bidi'a. Shi a ganin wanda yana wai kamar ya kyauta, wai yanzu kabarin ba zai baje a gaisa kuma sai me. In baka mutu an gama da kai ba. An gama, kai an gama sai aikinka da kai. Dan ƙwaro shi ne yau iyayensa addu'a kullum. Kada a wayi gari ke sallah ta farin la baka baban ka da kuma marka a ga sallah jira kallon kenan na kuli kulifa kullum misali sadaka ne kake da cewa Allah ba su lada in ka samu kuɗi kai ma ga sai karshen wata sai kake tira ka ce wannan kuɗin Allah ba baba na da kuma mata ta su lada ran juma'a masallaci ana kullum ba ranar juma'a ba nawa kake warewa distati ka sa asusun masallaci cewa wannan na baban ka da ya da su kuma marka wani ne kaunar ai ne kauna ko in ka samu kuɗi dan kasuwa ne ka lissafi shekara ka samu riba zai kuke cirewa mai ƙarfi a dunkule kai wani aiki cewa ya Allah ka kai ladan wa mahaifana yau kake yi duka shine abin da ya kamata ba ka je ka tara masa wani girabin ko ka ɗauko a samu bulo da su tattai sai ka ce in ararna wannan ba musuncin manzon Allah ba ba musuluncin manzon Allah ba ya halatta suka ce ya halatta mutum zai baban su ya banya da su ya halatta babu lafiya duk wani aikin ibada da za a samu lada dan kai mafinka ya halatta za ka iya zuwa ma bai je haji ba ka biya haji ka je kai ka taɓa zuwa haji yanzu ka samu wani kuɗi kuma shi ya rasa da shekara kaza sai ka je ka biya kuɗin aikin haji ka je kamar aiki shi kake wa kuma Allah da ba da aikin haji a ga duka ya halatta ko kamar umara duka ya halatta duka ya halatta eh insha Allah Allah samu dace to suka ta misali sai kai wani kuma duk shekara sai kai mallaya ya halatta ku shi halatta ba wani ka to ya zama haka mun al'ada kuma an shigar da wani abu amma dai wasu ka ce a duk wani aikin ibada in kai mahaifanka sai da su ya halatta in bai saba masa shari'a saboda ka babu laifi a ciki Allah ba mu ikon kyautata musu da koyi musu abin da ya kamata ka huma mu su kuma na mamakin Allah shine in kai wa mahaifanka abu ne guda biyu kai ma sai Allah ya bari a zuri'arka idan ka rasu kai ma zai rinka nan ya rinka ma har ka samu riba biyu kenan to Allah ubangiji ya sami saboda duk wanda ya rasu ba abin da yake so idan banda addu'a da sadaka da istighfari mana kana masa gafara gun Allah shi yasa na daga cikin kuskuren da muke yi da yawa daga cikin mutane an yi rasuwa ya ji rasuwa ya zauna a rasuwa an fito da gawa ko bai shiga sallar gawa ba to me kaje sun yi amfanin zuwan ka haka kai ka yi asarar lada kuma shi ka tutar da shi saboda da ƙarar zuwan ka ba amma ka shiga cikin tawagar yi masa sallah ka roƙa masa a shi sallar gawa kowa abin da liman ya kowa shi yake ba tsaya ke a tura da liman ba ko kowa karanta fatiha yake latin annabi yake addu'a ke mamaci kaga shi in ka je gurin da na'iza ba to gawa sallah ba babu amfanin zuwan ka da kai na daga cikin haɗarin da muke ciki a yanzu an yi da suwa sai yamma ta ce za mu je da na'iza ba ka ake ba daga an cika gidan mamaci to mata an suka je da na'iza me suke yi zama ko suka ta kallon gawar kuru ana masa wanka saboda gida ne gashi nan galibi gida da kanana kanana ko babu tsari da muke da cewa mu keɓe gurin in aka yi mutuwa abin hidan ne yana da matsala da yawa ko mai ɗauka da mutum bane a in aka yi gida dole za a mutu a gidan sai ta an gane to an babu gurin wankan gawa dole a zo dan wani guri a dan sa wani zanin gado a dan wani rirrike ana mara wanka ga mata sun taga suna kallon shi an gama an yi komai kuma ɗauko gawa a fito shi ke da wasu da na'iza ba su masu sallah ba za ga ba su samu lada ba sun ma samu zunubi tabbata ana ganewa da a ce muna karantar da matan ko muna amfani da ilimin in an gama masa wanka in kina da alaka da shi sai a zo a aje shi to ku kuma sallah wannan ya halatta sai kowace ciwo gawa sallah ta kaɗai babu liman su kuma kowa ke sallah ta tafiya ta to kin samu ladan kin yi jana'iza kuma shi ko ka masa Allah gafara tunda ya tabbata a suna duk wanda ya rasu in dai baya shirka amma na dawal da yawa cases ko in babu haƙƙin mutane in aka samu mutane arba'in suka masu sallah masu ikilasi to sauran yamayamansa wanda ya tsakanin shi da Allah Allah zai ya ce masa da wa'annan mutum arba'in sun kare to haka sai ka so a samu mutane dewa a rasuwa in aka yi dan a samu alfarma Allah ya fi wannan mamaci shine amfani sun da ake ta gawa a ba wani lokaci karantarwa ne in aka karanta shi ke nasi in babu karatu kan ai za a daɗa na cikin diribulin ai a shekarun baya ai ba ma ku ba mu kananan yaran nan ma ai mun ga ba a zuwa gidan musu a lokacin mata ba sa zuwa gidan musu na yi zada ai ai wannan sabar bid'a ce ai ai sabar bid'a ta kirkiro ai a cikin gidan ai da ba a zuwa iya dangin mamaci ne kadai su ma matan dangin sa ba su gurin ba sai an tafi da shi makabarta ba sa shigowa wurin amma yanzu daga an ce ya rasu suka ga ba ma gidan shi ba har makota an cire gidan sa su yi tsuru wai wai wai su wai sun yi wajen na'iza wannan ba jana'iza bane wala bid'a ne ka ga matar ka haramun ne kuma kai garga mata dama za mu je na jana'iza ne yan guri ki zauna daura abinci ki ƙara bolin din tuwon da ba mun shinkafa kwano kaza kafin nan za ka mun sadaka wannan shine kai sunna na fata an gane ki bari sai an dawo daga makabarta an rabu ki je ki musu jana ta ta'ziya kuma ki ka musu ga abinci a bawa yara wannan shine sunnar manzon Allah amma ta ta za mu tafi da sai hukun dawo wai kai dole mutum kirki wannan duk bid'a ne wallahi bid'a ne kuma ba wanda ka tambaya maka me yasa ake me hujja me dalili babu sai kitabur rasul Allah ya kiyaye zina ta ina ka taba gani ka taba gani a nan garin a tafi makwasa da mata ni ban taba gani ba ma a yan shi'a kuma to kai mai ɗinka da yan shi'a ana magana sunna ai mu sunna muke magana a kaga yan shi'an ba za su yan shi'a addinin su daban da naka ai mu yan sunna ne ai ba mu da haɗi da su ai mu yan sunna ne mu a sunna babu wannan manzo Allah ya hana za su je ka tambaye su in ka je ka tambaye su dan me kuke zuwa makabarta ko ba ka bane kai su ba ka amsa mu a sunna manzo Allah babu wannan babu wannan aga da bambanci tsakani ai eh na ban ji ba eh mana eh ya gani shi an ci ne hmm shi an ci wannan ba ba sunan manzon Allah ba ce babu shi a musulunci manzon Allah Allah ubangiji tsare imanin mu eh sun je ziyara ba eh yanzu suka ce kai ma ka ɗauki cewa diran ka ya tafi ziyara ka sani ma bid'a ne ko kai din ka ce ka ware rana kaza duk zai je ziyara wanda suka ci ɗan uwana suka ce ma bid'a ne kar ya zama wani kullum ya zama kawai ka ware time bid'a ne babban abin da suke so mata shine ka rinka wasu addu'a kullum dimin da'iman wa abada wannan harran da kai ma ka mutu shine haƙƙin iyayenka yana kanka sai da kayan in ka mutu ku zo na abin ya kare kuma kana musu sadakoki na fata an gane ga abu simple na baku misali dillan juma'a ka riko dubu ɗaya katal ka ce ka saka a asusu babanka da ya rasu Allah ba shi ladan zai ba shi shekara sanar da rasuwa yanzu a shekara juma'a nawa ake yi hamsin da wani abu haka ai ba laifi ko bayan kana masa addu'o'i ka samu kuɗi a dunkule ka sa kuɗi yanzu ba da ana gyara za a ɗanyi wani wurin shan magani ba to ya ka samu kuɗi dubu ɗari ɗari biyu miliyan ɗaya ka ce ba kai baban ka wakafi wala da mashi ladansa mama ka tara duk sallah masu ladansu to shi aka fi bukata amma duka ce malamai kai ma ka ce duk rana kaza za ka je ziyara da kana bid'a ne wani bin wasa yahu alaihi salati haka ne ko daga cikin wasiyoyin da manzon Allah ya yi kafin ya bar duniya dab da zai rasu to ya yi kuma wasici akan sallah kula da sallah ya ce ƙaunuhu yake cewa manzon Allah assala assala ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah yana jan hankalin mutane ma'ana ku kula da sallah ku kula da sallah a riƙa yin sallah akan lokaci da farko sa suka ta shine za ga qur'ani duk inda laka magana sallah suka da cewa qimus salah tsaye da sallah to ya tsaye da sallah shine ka san ilimin sallar ko farko kenan sannan ka rinka yin sallar a cikin jam'i ina fata an gane to shine kana tsaye da sallah ba wai kawai kai sallah baka da ilimin ta ba baka san komai na cikin sallah ba kai da kasa ana ruku'u sujuda kaza kaza kaza shikenan ko kuma a ka sani amma ba ka sallah a jam'i kai baka damu da sallah a jam'i ba kana uzurin ka na kasuwanci ko na wani abun duniyar ka an kira sallah haji kana gani an shiga sallah ta ku bari ma yi daga baya ba kuma sun ibiyar ba to duk wannan ba da dai bane shine ce as-sala as-sala ku kula da sallah ku kula da sallah yana jan hankalin mutane saboda sallah ce a barda take karfafa imanin mutum ita kadai ce alama da take nuna cewa wani musulmi ne na fata an gane wani musulmi ne wani ba musulmi bane in ba ko zo gari ya zo ya mutu ta tambaya an taɓa gani ya yi duk wanda baya yin sallah suka ce abin da ya fi inganci a gun malamai suka ce ya kafar haramun ne kan ya bushe yasa ka ce idan babu ruwan alwala kai ne imama in ba da mata yawan ma ka yi sallar haka a za a samu ko za a samu yau to shi ne saboda muhimmancin farkon abin da manzon Allah ya je da aka ba daular musulunci a Madina da ya fara ginawa shine masallaci saboda shi ne tsaure imanin mutane duk wanda ya damu da sallah to duk wani aikin ibada baya masa wahala duk wanda yake sallah biyar a lokaci a jam'i kullum za ka samu duk aikin ibada ba ba ta da masa hankali ba mutumin da yawa ya gari sallah ma baya iya yi ai ba zai ko ba zai iya ba Allah ka tsare imanin yasa kuma ka ce ita ce ibadar da kafin ka balaga ma aka daura mahaifinka dole sai an fara koya maka daga cewa kun umarci an ku da yin sallar sa a shekara bakwai a fara kuwa ɗan sallah daga shekara bakwai yana nan yana nan yana nan har kai shekara goma in ya kai goma da ya iya sallah ya aka ce a masa horo don ya gane muhimmancin abin da ya ƙi na fata an gane a da bai malaka ba lokaci amma ka ce ana har amara koro ne gane yayi laifi saboda muhimmanci kisa haƙƙi ne akan iya mahaifi ya kula da sallah da 'ya'yansa haƙƙi ne akan uba ko uwa ta kula da sallah da 'ya'yanta Allah ya ce manzon Allah wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da tsaye da sallah kuma ka jure ka jajirce akan haka in ka faɗa da azhar lasar ma ka faɗa magariba ma isha ma bimun da'iman sai ka lura daga an yi sallah duk mai son albarka a gidansa to dole ya damu gidan shi ana tsaye da sallah duk gidan da ba a tsaye da sallah daga talauci kuncin rayuwa fa bala'i a gidan galibin mu muna damuwa da cewa mutum bai da kuɗi ne talaka to ba himar zama kuma ai za ka samu da gatarin kuɗin amma babu albarka a rayuwar gidan akwai kuncin rayuwa akwai matsalolin kalamiti na ta faɗa mutane masifu iri-iri sai ga a cikin gidan ga wani fashin ya ya kulla maganin sa masu kullun ya an yi oda daga wata kasa kaga na ya shiga cikin bala'i da wasu an gane to tsaye da sallah da damuwa da ita yana dawo yardar Allah da kuma albarkoki Allah ta ba mu iko da sallah ita ce abu da idan mutum ya rasu za a fara tambayar sa a filin kiyama a fara kun mutum abin da fara budewa za a rubuta salolinsa ne shekara nawa ya a balage Allah ya sani gashi mala'iku sun yi a sai sun dinsa to za a duba daga ran da ya balaga zuwa ran da ya mutu kwana nawa ne duka kuma salloli nawa ne sai a duba fayil ɗinsa sallolin da ya sun yi dare shikenan to duk sauran kin ɗinsa ma kawai Allah sai a rufe a san shi aljanna in har ya iya yin sallah ya kiyaye ta duk wani aikin ibada ba zai masa wahala ba in sa laka cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ina fata an gane ɗaya da sallah yana hana yin mai yin ɗaya da sallah ɗin yana hana shi mummunan zunubai da munkari duk wani manyan da zaka samu in ne kaɗai da sallah yadda Allah ya yadda Allah ya faɗa idan Allah ya faɗa zaka aikin alfasha da yawa Allah na cire masu a zuciyar Allah samu dace yace as-sala as-sala ku kiyaye sallah ku kula da sallah fa wa malakat aymanukum kuma ku lura da haƙoƙin abin da kuka mallaka in ma matanku idan kuma zaje ne in ma ‘ya'yanku a matsayinku na masu gida, in ma barori ko masu aiki a ƙarƙashinku, ku kula da harkokinsu, ku duba manzon Allah, sai kun kula addini gaba ɗaya a cikin abubuwa guda biyu. Sallah alaƙa tsakanin bawa da Ubangijinsa. Isa tabbata a sunna cewa idan mutum yana sallah, ana karanta fatiha ba, ku ce idan ka buɗe fatiha ka fara karantawa, kamar kuna magana ne kai da Allah. Ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya gode mu ar-rahmanur rahim bawana ya yabe ni maliki yawmiddin bawana ya girmama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to waɗannan haƙoƙi na ne ni kada in duban gidi ni za a bautawa kuma a gona kada ake neman taimako wali abdi ma sa'ala daga yanzu kuma duk abin da bawana zai roƙan na bashi sai ka sani ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya aga har zuwa ƙarshen fatiha ko to ga ganawa da ubangiji suka ce fa musalli yunaji rabbu yana gana da ubangiji to shi sa ga ya kada alaka cewa in kana sallah alaka tsakanin bawa da ubangijin sa kula da haƙoƙin mutane da suke karkashin ka kuma shine alaka tsakanin bawa da ƴan uwansa mutane to dama abin da take mutum wuta bayan keta alfarmar ubangiji ko ƙetare dokarsa to babu kuma mummunan abu kamar cin haƙƙin mutane duk imaninka duk abin da kake na ibada ko a ce Allah ya karɓa gaba ɗaya in ka ci a haƙoƙin waɗansu bayan Allah to ba za ka shiga aljanna ba sai an rama musu sai an kwaci haƙƙin su an biya kuma kiyama babu kuɗi babu balai abin nan sai dai abin da ke na ibadar za a ɗauka sai a basu wannan shine fasara hadisin muflis ko Allah ya sabai kun san waye ne matsiyaci kaga ta maza Allah matsaci nan da ba shi da kadara ba shi da farin kuɗi ko ba ka bane ba shi da ko sisi a yanzu kuma ba shi da wata kadara a jajjiya wanda in gare ya ɓaci mara ta a sayar ta a kawo kuɗi babu a zo na bai da kuɗi sai talaka ne ko yanzu to wannan ba shi bane talaka talaka shine wanda zai jiran dashin kiyama sallarsa ta fita azumin sa yayi kyau zakata komai sa lafiya kalau amma da yaje kiyama a fayar ɗinsa ya zalunci kuɗin wani ya ta haƙƙin wani ya sa an ta mutuncin wani ya sa an daki wani to sana daga ɗaukan gwargwadon abin da ka toci mutum ka ci kuɗinsa naira misali miliyan ɗaya Allah ya san lada nawa shine matsayin miliyan ɗaya sai ta ibi kaza a saka account din wanda ka cuta har ladan mu zuri tsari na wancan da ya cutar kuma ga mutanen da suka sa nan ba su kare ba sai rika ɗebo zunuban su mutanen da ya cutar ya cuci wani miliyan ɗaya ladan su kuma ya kare yanzu a lahira babu misali to shi wanda aka cutar nan a duk faɗin zunubinsa ga sunan tirim to nawa ne zunubi na miliyan ɗaya nawa ne Allah ya sani ta ta ɗebo zunubi kaza a lafta a faɗin wannan mutum a ƙarshe sai a wullahi jahannama saboda bai da kuma lada to wannan shine matsiyaci ina kuma sallar ka zaka haka sallallahu hada mana cewa ka kiyaye sallah sannan kuma ka kula da haƙoƙin duk da ƙarƙashin kulawarka matarka ƴaƴanka maƙotanka yaran shago yaran ofis yaran gona duk mai haƙƙi a kanka ka ba shi haƙƙi ka bari ka je gaban Allah kai ba wanda yake da haƙƙi a kanka game da shi a ce kai ne kake da haƙoƙi a gun mutane ya mara ci ko ka je lahira ba ne binka komai na haƙƙi a duk duniya amma kai mutane da yasu su cika haka kai samu da ai ai da ranar da ka zaɗin abin ma da aka maka sai ka ce da ma an yafi haka ina fata an gane ba ga dai sai ku kula sallah ka damu da ita kana so Allah maka arzikin duniya da lahira ya baka lafiyar jiki to ka da sallah da kai da iyalinka kar ka damu da kai kana sallah kullum amma gidan ko ba ai da muke wannan maganar yanzu zaka daga daga samu wani gidan uwar gidan kanta ba ta yi sallah ba bar da ayan gidan amma ne gidan kuma gashi a nan yana sauraron karatu ya yi sallah kan jin haka damijin sa ne na mata sai dole sai ka koya wa iyalinka damuwa da sallah Allah ya ba mu ikon haka yace hatta ja'ala yughargir biha wazala ta kadai ya ci gaba da mai kudan kalmomi as-sala as-sala ma malakat aymanukum ya ta faɗa har ya zanto ya zo gargara har ba a jin ma muryarsa ne yake faɗa saboda muhimmancin waɗannan haƙoƙi a rako ashe abin da manzon Allah ya yi wasici da shi idan mutum ya sarrafa ta dole zai riko da shi hannu da kafa har ya ya samu ya gamu da Allah lafiya yace wa ma yafsahu bi halisanuhu ya ci gaba da faɗa har ma aka wa harkarsa ba a jin me yake faɗa haka kuma ƙarshe har ya cika ya ce wa mata sallallahu alaihi wasallam ba da na kamar Allah bihi din manzon Allah ne ya rasu sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya tafi addini da shi ya ce wa atamma bihi al-ni'ma manzon Allah ya rasu ya bar duniya Allah ya cika wa duk duniya ni'ima wacce ala zuwan manzon Allah ne ma ta wanda Allah bai taba yi ba a bayan kasa sai zuwan manzon Allah ya ka mutane addini ya ka mutane ƴanta dan adam daga shiga wuta ya samu aljanna akwai abin da ya fauna a duniya babu shi duk rayuwar da aka mata ya gama rayuwarsa ya ce fa tsamar hujja ya tsida mutane hujja domin ya zo ya ta bayanai shekara ashirin da uku ya karantar ya yi bayanai ya yi misalai ya yi komai da komai haka duk wanda bai bi manzon Allah ba ya mutu to ba shi da hujja a gaban Allah cewa shi sakuru da masa yasa wallahi duk wanda ya yarda ya mutu ba akan sunnar manzon Allah ba yayi asara Allah ka tsare imanin وأوضح الحجة هو هكذا يعني المحجة كما يي بيان حيا تأجين ولا يي بيان يتشي ونن تستطيع الله المستقيم sahabi Abdullahi bin Abdullahi cewa manzon Allah ya zana mana layi haka yace wannan ce hanyar Allah ne kakkiya ma'ana kuma manzon Allah duk motsin da zaka yi a duniya ka je ka tambaya yaya manzon Allah yake shine nake ba da misali ko duk abin da zaka yi a duniya manzon Allah ya rayu yayi irin abu to kaje ka tambaya shi da zai nashi yayi shine addini manzon Allah yayi aure yayi auren sa manzon Allah ya aurar yayi aure da yayansa manzon Allah amar rasuwa da aka rasuwa yayi manzon Allah an yi rasuwa ya dugun rasuwa yayi manzon Allah yayi kaza ya duk abin da kake tunani a duniya to ka kai koya ya manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ba mu ikon haka wa taraka ummatahu ala al-bayda ya bar al'ummarsa a kan wata hanya farasar a miƙe kamar rana ƙarfe goma sha biyu a za akwai tsoro akwai wani jin jimami akwai abin da zai faɗa kace ba gan shi birin saboda duhu babu ya ce jabar al'ummarsa a kan wata hanya farasar lailuha ta nahariha ita hanyar manzon Allah da daren da ranar da ɗaya ne saboda haske ne na ilimi ko ba wai haske bane da duhu a hasken ilimi ko kana cikin duhu mai ilimi a ya sanya zai na fata an gane me zai faru a duniya mai ilimin suna bai sanya zai akai ba babu shi sa daɗi ya tabbata ga mai bibiyar sunnar manzon Allah ya karanta kuma aiki da ita Allah ka fata mu a ciki la yajibu anha illa hadi ba wanda zai kauce ya bar hanyar manzon Allah sai wanda yake halakakke ya tabbata akan su shi halakakke ne duk wanda ya bar sunnar manzon Allah to tabbata wannan halakakke ne ya kirkiro wani addini ya ce kuma addinin Allah ne ko ba karantar manzon Allah ba to wannan ya halaka Allah ka tsare imanin ya ce ballagar risala Allah ya isa da sakon da Allah ya aiko shi wa addal amana ya ba da amanar da Allah ya bashi nan faɗa wa mutane addini ya mutu gane billa billa shi na saka ce malamai ya fi kowa shan wahala saboda abubuwa da dama na shari'a ma a kansa Allah ya tabbatar da su ga su da wahala ga su da tsauri mamaza Allah kuma ya tabbatar da su kuma aiki da su daga ciki akwai abin da aka sha karanta a sai da azab ko mutum ya rika yace ya mai shi dan sa a zamanin jahilin laraba suna yin haka ka ce wani ba ka yafe shi ba ka zo ka ce daga yau ya zama dana shikenan an yi da haka zaka gaje shi zai gaje ka shine zai dubi ni harisa ana nan zai je lokacin aure manzon Allah ne ya masa aure nawa Zainab bintu Jahsh wani shi ya ce hashimin dangi ce dangin manzon Allah ne saboda matsayin annabi manzon Allah ta ba da auren ta wa zai aure kuma ya gagara bai yi ba saboda hikima ta ubangiji a ƙarshe Allah ba shi umarnin kuma ya aure ta wannan mun ba akwai wahala ba to ba in ka so ka gane abin shine ta san gane misali shine ka ce ga wani yaron ka ne ko a kasuwanci ko a aikin gwamnati ko a makaranta kai senior ne kai mai gidan shi ne kuma ya yi kai mai gidan shi ne kai ne ka ba shi komai ka koya masa sana'a kamar mai kamar aure ko ba ka ba kuma ya saki matarsa shi da karan kansa ya kuma ya je ka aure ta eh akwai nauyi ko ba ma haram ne ba haram ne ka ga wannan ai abu ne mai wahala in ba kuma ta ba ya ya orna na Aisha za a saka masa surarta a mafarki a cikin wani mayafi ko wani kyalle na aljanna kamar ka ce hotonta aka ce buɗe ya buɗe sai gana na aisha ya san ta yar abokin ta yar amini ce sai ta ce wannan matar ka ce ma'ana ka aure ta lalla ya zai gona mu a rasa amma umarnin Allah ne sai ya ce wa sai da ka aura mini aisha ya manzo Allah aisha yar ka ce fa kuma ga bane yar ka ce fa manzo Allah kace Allah ne sai ai to haka aka yi kaga musulunci ya zo ne yaƙi da al'ada isa manzon Allah shi da ake apply addinin a daga shi kaga ya fuskanci al'adar larabawa ya fito musu da abin da ba taba sani ba haka mai imani sai ya gaskata sai ya bi wanda kuma tabe sai ya yi mummunar magana kuma sai ya halaka na fata an gane kaga dukkan waɗannan amanoni ne kuma Allah ya ba manzala kuma ya idar da su duka yayi din nauyin kuma sai da yi saboda bin umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa jahada fillahi haqqa jihadihi manzon Allah ne yayi jihadi yayi tafafutuka yayi ta kokari an yi yakoki an yi karantarwa duk wani gwagwarmaya dan a tabbatar da addini babu wacce manzon Allah bai yi ba yace fa ma taraka min khairi illa da'a alaihi babu wani alkhairi da manzon san alkhairi ne daga al'umma face sai da manzon yau al'umma bayaninsa sahabi abu da yake cewa wallahi manzon Allah babu wani abu da bai faɗa mana ba hatta tsuntsu da ke tafiya a sararin samaniya ya ce in ya san akwai wani ilimi da muka buƙaci mu sani sai da mu zala mana bayani a kansa kaga shi ne musulunci ko duk wanda yake tutiyar sunna ko yana ganin shi malami ne in baya karantar da mutane sunnar manzon Allah ba malamin gaske ba tun da yana ɓoye wani abu akwai wani abu da ya gaggasa sadaka ma za a ga maka shi ko ya ga hidima da yawa za a faɗa maka shi addinin manzo Allah babu sirru a ciki komai a bayyana ake don kowa ya samu rabota ya samu aljanna yace wala sharran illa haddara anhu babu wani sharri da manzo Allah san sharri ne fati ya gargaɗi mutane game shi duk wata alkhairin duniya da lahira sai da manzo Allah ya bayani wa al'umma yake wanda ya karatu yayi aiki da shi ya sani wanda ko baya karatun sunna baya karatun hadisi sai da shan wahalar sa kai Allah ka tsare yace amma ko ma taraka min duniya to duk abin da manzon Allah ya bari bayan ya rasu na dukiya ko na kadara ko rabu ya ce to shi da kansa ya ce alaihi wassalam innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman yace su annabawa gaba ɗaya ba sa barin gadin dukiya da za a raba wa zuri'arsu sunnar da Allah ɗora annabawa in annabi ya rasu duk abin da ya bari na kuɗi to ƴaƴa da waye ba sa gado sai da bari shi sadaka wa al'umma a saka shafin musulmani yace da suke barin gado da za a ɗauka ya aiki da shi shine ilman ilmi na addini duk wanda yake sai ya samu gadon manzon Allah to zai karatun sunnar manzon Allah sai aiki da shi dole ne ka gaje wani abu da manzon Allah ya bari a duniya Allah ka saka mu a cikin su yace fi sahihi ya rasul kahul sahih bukhari imam bukhari rahimahullahu ta'ala an amr bin al harith radiyallahu anhu qal ma tarbi sallallahu dinaran wala dirhaman yace manzon Allah bai bar wani dinare ko dirhami ba ma'ana da manzon Allah su bai bar kuɗi ba ba samu kuɗi a cikin akawun ɗinsa ba ba samu kuɗi a ji a gidansa ba zana da bar ko sisi ba na kuɗi saboda shi ɗabi'arsa duk abin da yake da shi mutane ke bawa in yana da wani ga wani ya zo a cikin talauci a cikin damuwa a cikin kunci ko bai yi magana ba sai je ɗauko sai ba shi sallallahu alaihi wasallam wata ran an idar da sallah ana sallama sai sai tashi da gaggawa aka sai sai riki masu tsallake mutane ya shiga gida ko sai fito da kunshin kuɗi a hannunsa ya zo ya raba mutane ya ce ai an kawo wannan kudin ka aika sallah ne sai ya manta shi a gida sadaka ne shi ba shi sadaka ba tara kudin yake ba ita ta abu araba mutane kan su manzon Allah ke ko malaman zamani fa masu capacity ko masu capacity shi zai ce baka bashi kudin mu a sai masa kasuwar mota rinka hawa kai ba gwamna ba kai ba sarki ba kai ba ka sai da komai kuma ka san kasuwar mota mai lumfashi kaga an akwai matsala yake ya ce wala abdal ko maliki ba zana bai bar wani bawa ba ku yanga domin duk abin da ya mallaka na zama ya yanta su saboda karamci na manzan Allah ya yanta suka zama aya shi kira magana ta kare ni gunna ne ba gani ba ya ce wala amatan bai bar wata baiwa ba illa bagalatahu albaida sai abin alfadarinsa da yake hawa alfadari ko yace da sunan albaida الذي كان يركبها وسلاحه دكما تكبن سديك زوا ياقي وعردا جعلها لبن السبيل دكما وتا غورا da ya bari amma tun yana raye ya saka ta bayan to yayi sadakar ta ga ibn sabil ita ce fadak za ga duk din shi ana rubuta fadak shine sirrin wai gonar manzala sai da aka kwace sanda manzala ya rasu aka ana na Fatima to ba haka abin yake ba asalin abin da ransa yana rabe da su ba gonar da ya samu su to wannan gonar tashi ce to yi kuma ya sadakar ta ga ibn sabil ina abbas har an sama abbas ko babban manzon Allah ne yace ku ci gaba da kula da wannan gonar ko na rasu duk wanda ya yake da bukata yana halin bulaguro kudur ya yanke masa a ɗebo abin ciki a bashi ya guzai saboda kansa sallallahu alaihi wasallam kace fadak kuna ganewa shine fadak din da aka da Aisha ta faɗa fadak fadak fadak fadak gonar manzon Allah ce amma sadakar tun yana rayuwa ya ba sadaka a gaba wani cewa wai sahabbai sun tauyo da na Fatima gadan ga hadisi karar manzala ce su duka annabawa ba sa barin gado na dukiya to bare kuma shi bai bar ko naira ba na kuɗi duk ya sadaka da abin da ya mallaka saboda sun to ai ba a san gadon su za ka rubuto ne za ka tara kuɗin kai da shi mutanenmu ne a yau sai ka zo ka haɗa halal da haram ko kuma ka tara halal ɗin ma kai baka ci ba baka sha ba wai ya tara wa ƴaƴa ba ka miji ba kaga mutum kamar zai yi bara a cikin kaskanci sai ya wata kuka da ce ai ya bar kadarori sun kai miliyan ɗari a ga nan ai ba shi da hankali na ga hankali a lai baka ci ba baka sha ba baka yi sadaka ba baka yi ibada ba baka more ba kudin duniyar ba gidaje ka sai yin kofin gidaje ka ga tarawa haka kawai sai an mutu a kirkici kuma yanka wani abu da shi baya son gidan anguwa kaza shi ne anguwa kaza yake ba gaskiya ba yanzu ka ji musiba ba shi baya son gida kaza shi ni kaza yake su ai ta bala'i kuma shi ne dukiyar gafi da ransa ma Allah sai ya hana mu da more duk zafin da ake fa yana da farkana ta fita miliyan ɗari fa sai ka same shi da mahuci ya ji ya so man sauro na ɗari da hamsin a tafa kafafunsa yana tafa haka har yanzu har ba bambu tsakanin shi da talaka amma ya mutu ga kadarori duk inda ka da kadara za a sarki za a je a gaya zai sanya ra'ayi sai ta ta miliyan hamsin ta miliyan kaza amma ka gan shaka ambasal wallahi sai ka bai sadaka kayan jikinsa a cikin talauci ba zai iya cin abinci mai daɗi ba ballantana ɗauki kuɗi ba addini ba zai iya ba amma ne yana tarawa to za ka ci kafin shekara ta tsufa a duniya me manufar da wani zai mutu bar wa yaya to kai babanka ne bar ma ko ba shi bane a ƴaƴan da kai ba kun da jika arziki ko baka sani ba baka ma sani ba wani kuta ya kawo ma zai arziki na mamaki baka taɓa arzikin ba tun da kake me ake so ka bar ɗanka ka ba tarbiyya ta addini ka koya wa sana'a wannan ka ba shi haƙƙin da ya kamata a cikin arzikin da Allah ya Allah ne kaɗai ya sanya yake na fata an gane da haka in ka samu dukiyarka ko to sai kai abin ta darfatul bizar abdu ko lokacin jahiliya ne yace wai wa in kunta a ta sadiyar dafa maniyati fazarni ubazir habi wa malaka din in har ba za ka iya hana in mutu ba kai wala ko ne yasa hana ka mutu in na kaunar ka akwai to tun da ba za ka iya hana ni mutuwa ba ka bar ni kai in riga mutuwa ta kashe kuɗi na ma'ana abin da malaka ka barke dan fantan wa ya sharara amma musulunci ne ke yi a'a ka bi dokokin Allah dokin taka ka ci abinci mai kyau ta sutura mai kyau matanka ka yalwata musu zuri'arka ka yalwata musu dangi ɗan uwa makota addini dukkan abin da ya dace kai daga ma Allah na ƙara arzikin ma don arziki ba da dan ka sadaka ko dan ka ta mai da kyau ai ba rage arziki amma wata azaba ta Allah ga dukiya mutum ya ta tarawa amma shi a cikin talauci sai ga har yanzu zai je ana wawar leman kwalba na a gurin daurin aure da shi sai ya mutu kaza an ce a yana da wasu gidan guri kaza ma naki ne gida ɗaya miliyan hamsin miliyan ɗari miliyan kaza Allah ka tsare imanin to Allah abin da ya bari a duniya waɗannan su yace ku sai Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Amr bin al-Harith radiyallahu ta'ala anhu qala ma da su zama dinaran wala dirhaman ko to mun tabbata ne sanan yace wa fihi aidan an Aisha radiyallahu anha qalat wuce su sallama wa bi'ahu marhutun inda yahudi tace manzon Allah ya rasu sulken da yake sakawa na yaƙi rigar ƙarfe kenan ko sulke ake ce mata kamar a yanzu bread proof na manzan Allah da yake saka ne tafi yaƙi ya ɗauka ya kewa wani ɗan kasuwa wani mai shago ba yahudi ya ba shi jingina me ya karɓa gun balhudin ya ce ya karɓi kwanan sha'ir ne ko sa'in sha'ir guda ya kawo gidansa ya zo gida ka ce yau ba abinci ya ƙare ba abinci ba ba gidan nan manzan Allah ba ya fi kowa a gun Allah sai mutum ana ganewa in yi ruwan masallaci ce ya jama'a yau babu abin sa gidana ya hajjar gidan manzon Allah kafin awa daya ai za ta rahuta mutum sama da shekara daya sahabbai sun manzon Allah da yunwa ne to amma shi kuma ya hana roƙo kuma shi ba zai roƙo ba zaka ta dauki sulkensa na yaƙi sai kai wa ba yahudi ya bashi rike wannan asalin dingira shine ka bada abin da ya fi wanda ka karɓa daraja ya ba da sulkin miliyan ɗaya ya karɓi kayan dubu ɗari ɗaya a gaza ba shi dole in na dawo ma da kuɗinka sai ka bani kare bai mai jingina suka yi tumi sai ba musulmi ba saboda in ya jirgin musulmi shi ba zai yadda bai bashin ba sai ce ya ba kyauta shi kuma abin da ba so kyan tunda ai misali haka ba kai ke niyyar ka bada ba sai da kaga damuwar man za ka ka bashi shi ko baya son haka sallallahu alaihi wasallam kuma ni faɗa mutane ga halin da yake ciki ya kace ga za a yi akwai mai bacci a madina a ranar ba za a yi bacci ba kowa sai ya kabin da ya mallaka to shi annabin rahama ne ba ne yake tsora mutane ba za ka gadi malamai su mana mutane ba sa girmama malamai ba sa ba mu sadaka to kai miskini ne mataho ne kai ka yi haƙuri da abin da Allah ya baka ka yi sana'ar ka iya abin da Allah ya hore ma shi wasu mutum hudu da muke ta magana kansa fa duk wannan abin da ya fa kusan yake rayuwa lifafa yake lifafa san lifafa lifa yake fa ya sa a zanko kaba a jeji a shanya a gyara ya yi tsigiya a tufke sati a je a siyar a kasuwa a siyo wani abu na a ce fanan gida a kawo haka ta yi rayuwa har ya koma ga Allah akwai akuyarsa ko ɗan sha ne guda ɗaya yake taɓa ta yake sha in yi yunwa ɗansa Muhammad Bello da kake ji Muhammad Bello ya zama kalifan musulunci fa ya gaji shauɗan hudu an gama jihadi fa an fito ci fa gaba ɗaya fa an gama ya zo ya shari'a an yi fada an yi karantar an yi waye ya koma gida ya ce wa kuyan gasa a dama masa fura a bashi zai sha na fata an gane ta ce to akwai dai fura ba nono sarkin musulmin ƙasa ba shugaban kasa ba lokacin fa kar mu kuma da lokacin mulkin dan wode fa har cikin mizar ya fa inda yau yake ki saka masa mubaya fa babu nono a gidan sarkin musulmi shugaban kasa ba sai to idan babu nono ita furar a dama ta da ruwa mana a murza a kawo su Allah ne a gaban su Allah ne a gaban su dukkan su da dan uwansa Shehu Muhammad Bello Abin da Shawa Abdullahi da Gombe wannan su uku da Yesu Asma ko yana Asma sun yi littafi ya fi ɗari biyu wallahi na addini muna karanta har gobe har jibi amma dukkan su ba mutum ɗaya a cikin da tafi aikin haji kawai sun yi al'umma hidima saboda a gina musulunci a matsayin su ce wannan abin ba rusa a kawo sadaka ba sa ci ina ba ta an gane shi ne asalin sirrin ba ka sa ka ce sadaka a ga shawar gaba ya ce masa ai sadaka ta a sai ba almadai su wannan takuta mana takuta kukuci shi ba zai ci ba ina takuta da suka ɗauka na yan kan suka wani ihu suna fama da shi shi ba cin sadaka ma ba ruwan shi kuma ga ba haram bane ya ci amma dan kare addini don kana karantarwa ka zo ka ce ya maka sadaka in mutum shi ga dama ya gina da shi ya isa ya baka kyauta ya karba ba ka roke shi ba amma haka sa rai ba ka taimakon malamai ba wannan duk ba sunar manzon Allah ba ga manzon Allah ya bar duniya tulkensa na yaƙi ya kai gurin shagon bai hude a bashi abinci ka gidansa wani ya nuna maka cewa mahimmancin magidanci ya ciyar da iyalinsa ko ba ka bane ka ciyar da iyalinka dole ne ga manzon Allah abin da ta ce ya kai sulkinsa gurin da yahudi ya karɓo sa'i talatin na shi'ir aka ba shi kwano fataka a yanzu kwano talatin ya kawo gida ana cin abinci ana wannan ya rasu kun daga baya aka biya aka karɓo sulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azalin muraja'a ma za ƙala abubakar radiyallahu anhu inda ma rasu sallama musajjan bi fi saubi ya ce sai da abubakar me ya ce da ya ga manzan Allah an lullube shi ya rasu an lullube da mayafi da ya zo me ya ce aga sai ya sumbaci manzan Allah ya ce ibta hayyan wa mithli rasulullah kai mai tsarki ne a raye da bayan rasuwarka duk mai tsarki ne kai yace kuma Allah ba zai hada maka mutuwa sau biyu ba ba na mutuwa dai da ake rubuta bayan Allah to kayi ta ba ta kuma kayi kaga ya tabbatar cewa manzan Allah ne ya rasu ɗabi'ar da aka ɗauko kamar ta bai da su ba kaga ya koyo al'umma cikin na fata an gane ya ce abu na biyu kai fa kana sanar wa fatihi ala umar radiyallahu anhu ya ya umar ibn kadab yaji wani irin abu yaji na tasiri lokacin da manzon Allah ya rasu ya ya yayi ya shiga cikin rikicewa ya dimo ce saboda yadda yake faunar manzon Allah har ma yake cewa manzon Allah bai rasu ba na fata an gane ya ce abu na uku ما ذاب لو بكر يتحدث الناس ba ta kiri yi yin gudu sallama ta zama bakar wani irin mataki ya ɗauka don ya kwantar wa mutane hankali bayan ya tabbatar cewa manzo Allah ya rasu a gadi yanzu sai Allah ya samu nutsuwa ya kalli Umar na ta magana ga takobi a zare ya ta duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu wallahi muna sanar da shi in manzon Allah ya dawo za mu faɗa ya ba mu damu fille masa wuya munafiki ne zai je gana da ubangiji ne zai dawo abu gari musa ce bayan ya gida tabbatar da Allah ya rasu da doce Umar ya nutsu Umar ya riga ya yi nisa bai ji ya faɗa masa sai ya rabu da shi saboda mutum shiga wani tension ba ka hana shi abin da zai faɗa sai ka rabu da shi sai koma gefe sai kowa kuma biyo su zama bakar sai adireshin mutane ya ce ayyuhan nas man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat duk wanda cikin ku yake bauta annabi Muhammad to tabbas ya rasu wa man kana ya'budu Allah wanda kuma dama Allah yake bautawa fa inna Allah hayy la yamutu abadan yace to wa kun manta wannan ayar ne wa ma Muhammadun illa rasulun dakar min qabla rusul afa in mata aw qutilan qalatu ala aqabikum min yaqlib ala aqib hazwa karshen aya aga sai jawo aya da take ishara ga cewa manzo Allah zai rasu kuma ya tabbatar ya rasu daga nan sai kuma tabbatar da manzo Allah ya rasu yanzu ya za a yi a dauki hakuri da juriya yadda shi ya karantar da in aka yi rasuwa ya za ka yi a ga sai ta al'umma nutsuwa yanzu kowa tabbatar da Allah ya rasu to haka ake so idan abu ya faru ka tara hankalinka a guri daya ko ba shi bane ka kalla abun ya ya za a yi kuna tafi da wani mai gidanku ne babban mutumin ku ne waye ɗinku ne kusan kun yi magana yanzu ya fita kaga Allah ta maka ai wani ya rasu ya muke cewa bige shi akai da mota aka na mace ko a sai an bige shi ko kwana shi ya kare shi to sai a nutsu kar a zo a shiga wani abin da bai dace ba ina fata an gane yace wa ma hiya ahmu wa salahu sallallahu alaihi wasallama yace ta faɗa mana manya manyan wasu yanda manzon Allah yayi a ƙarshen rayuwarsa kaga shine na farko kula da magana akan tsinuwa ga masu bauta a kabarbura dan karkame da kabarin manzon Allah gurin yin bauta don har manzon Allah ya hana kabarin sa kan zakar aje ayi bauta don kuma kabarin wanda ba na shi ba na ba an gane shi sama ya addu'a ce Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad ya Allah karka sa kabari da ta gurin bauta ana bauta mini karka mun akai Allah kuma Allah bai masa da ya ba shi kariya na ba an gane kuma wani shi ne karshen littafin nabiyun rahama idan Allah ya kai bayan sallah ko suna ga na ito ba za a yi karatu ba amma gobe za mu yi karatu insha Allah in muna da lafiya amma daga gobe za mu rufe karatu saboda hagara to ai shi ne azumin arfa insha Allah kuma muna cikin kwanaki ne masu daraja kwanaki guda goma na watan zulhijja waɗannan kwanakin malamai suka ce duk duniya babu wani yini da yin aikin ibada yake da falala a gurin Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma yau kwana biyu ga wata ko daga nan har ranar idi ana lullunka aikin ibada da mutum ne abin nufi a ƙarƙashin wani hadisi in sallar farilla ma ka yi to matsayin ta ya fi da ke a wata a kwanaki ba da ba waɗannan ba suka ce malamai to da waɗannan kwanaki goma da kuma kwanaki goma ƙarshen ramadan wanne ne ya fi daraja babban malamin musulunci saboda islam bin tayyiya ya warware mutane matsalar ya ce a asalin yini daga fitowar alfijir zuwa magariba bai bane yini to duk duniya babu masu daraja kamar waɗannan kwanakin goma amma a cikin darare daga magariba zuwa kuma alfijir da keto babu kuma wanda ya kai kwanaki goma ƙarshen ramadan kowanne da matsayinsa kusa a waɗannan kwanakin ana so ka dage da aikin ibada mai yawa in kina na fulfuli ka ƙara yawan su saboda falalata mai girman gaske ina fata an gane kuma ka kame ga barin yin safo ka kiyaye kanka da manganu na da hululu kaga kuma yanzu ga ta lokacin siyasa ko ba ka bane to ka rage kanka kiran siyasa saboda galibi a cikin hululu za ka yi ta yi ina fata an gane gwara ta yi addu'a Allah ya ba mutane kirki da makala duk wanda cinsa ba alkhairi bane ga al'umma Allah canja da wanda ya fi shi kenan ka shiru kayanka amma ka kame ka yi shiru ma ka karkace komai ya fi daraja akan ka rika surutu a waɗannan kwanaki kuma yini ne daga dai farkon asuba zuwa faduwar rana tare da take zaka in sadaka ma zaka na yi to ka rinka a wannan yinin ka rinka yin su ina fata an gane in zaka iya azumi a cikin kwanakin babu ne fi kai in ba za ka yi azumi ba da gini ta ibada ta musamman da za ka idan ka samu garabasa mai yawa a waɗannan kwanakin sallah ne na fulfuli kenan in da baka na fula kafin azhar da bayan azhar sai ka fara yanzu kana yi baka na fula kafin azhar sai ka fara yanzu ina ba an gane ba kafin qur'anin ka da kullum izu ɗaya ne mai da shi izu goma in za ka iya mai da shi izu kaza ma'ana dai ka ƙara aikin ibadarka da kana sadaka naira ɗari ɗari biyu dubu ɗaya inda sarari ka linka a yanzu sai ma Allah zai linka maka na fata an gane yawan kabbarori yawan hailala a waɗannan kwanakin ya tabbata a suna cewa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu da sahabi Abu Huraira suna yawo a garin Madina layi layi lungu lungu anguwa anguwa suna tayin kabarbura ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd suna tafiya kayansu dan suna fadakarwa mutane cewa ana yawan son waɗannan fikirorin a waɗannan yininnika daga nan a ranar sallah to har kai ma kana da wani tago ne kana aiki a gonarka ne kana ina ne kana aiki ga wasu ne sai ka rinka yi ka dage da istighfari salatin annabi karatun qur'ani sadaka halala kamewa ga barin yawan surutu dan ka samu waɗanda zoji masu tarin yawa sannan a cikin waɗannan din kwanakin ne ake samun ranar arfa wanda shine a bana in Allah ya kai mu rana ita ce ranar arfa da suke niyyar in Allah sa kana raye da lafiya za ka yi azumin wunin arfa. Wunin arfa kuma na daraja mai yawa an tafi manzon Allah menene falalar yin azumi ranar arfa yace za yana jawo akan karewa da ban shekara biyu da shekarar bara da ta wuce da kuma shekarar da kake ciki ta wadda kare azumin wuni ɗaya tak wannan darajar manzon Allah ne sa aka same ta sallallahu alaihi wasallam wanda suka sa a ranka cewa in Allah ya sa kare da ranka za ka yi azumin arfa sannan a wurin arfan kansa ana so ka dage da zikirori za ka cewa mafi fitir addu'a shine addu'ar da aka yi ranar arfa malamai suka ce ba wai sai wanda yake filin arfa ba na mata an gane inda ai an ce ko ranar arfa har wani ikon Allah ma duk wanda yake arfa a ranar arfa shi kuma ba shi kuma ba makaruhi ne mai azumi shi ba zai azumi ba shi ba zai azumi ba amma kai da baka je arfar ba kai kuma kai azumi dan ka samu wannan lada mai tarin yawa kaga shi Allah da yake sarkin rahama ne ya bada annabin rahama kuma kaga ta kama kuɗin su gara basoshi ba ka da kuɗi miliyan takwas na zuwa aikin haji ko ba ni ba ne babban abin da aka haji shine wurin arfa to kai ma ga wata ibada ka yi ka samu lada mai tarin yawa a wurin arfa shine zikirin da ake ta faɗa a wannan yini kana gashuwan ka kai ma sai ka rike shi ka rike yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir kai ka tana mai sawa sallah maka lada mai tarin yawa babu adadi daga duka waɗannan ba za ka san su ba sai kana da alaƙa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya taimake mu kuma mun ce idan Allah ta muna rayi bayan an dawo din sallah an da karatu to za mu tafi tafi da salihina a ran talata in Allah ta muna rayi insha Allah har kuwa sai kokari ya samu nashi ko da fatan Allah ya taimake mu na? to wannan kuma ai manzo Allah ya hana yin azumin sallah ai manzo Allah ya hana an hana yin azumi a ranar idin babbar sallah da ranar kuma idin azumi shine ranar fitr kenan ko na karamar sallah kenan dole manzo Allah ya hana ko da azumi ne ka dauka kake na alƙawari ko na bakanci to a wannan babbar sallah ba za ka yi shi ba ranar sai ka aje sai ka bari gobe ko jibi sai ka yi manzo Allah ya hana yin azumi ranar sallah ko biyan bashi da za ka ajiye a ranar saboda muhimmancin ranar idi zala ya hana a yi azumi a ranar idi na fata an gane shi ranar da ake so ka ta abinci ka yi ziyara kuma ka ci gaba da littafi na ubangiji musamman na idin laye da ake ana so a wayi a kai ce zikiri haidala ta kabir a yi kai har akalla kwana uku bayan idi ko ba kwana biyu bayan idi saboda muhimmancin wannan domin Allah ya ce ku yi ta wannan zikirin Allah gode wa Allah a wa'annan kwanakin guda yin azumi ranar idi wani manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam na eh naka farawa to ko shi dan kana yin azabar idi saka aji saka aji in so bayan idi saka kuma dora shi ke insha Allah to Mm, Allah jikin shi. To, to, To, mijinta ya rasu a zamfara, amma ta yarga shoce, yanzu ba ta gama ta kaba ba, za ta dawo gani ta kaba ne kowa za ta yi. Abu ne tabbata a sunar manzo Allah shine in mijinta ya rasu, to ta ta kaba a asalin ɗakin aurenta. In akwai mai kula da ita, zai ba ta abinci da magani da kulawa. Idan babu wannan, misali mijin ko bai da dangi, ko kuma yanayin da muke da wata wasu fulani mara tsari din mutum dan uwanka ya rasu amma wai ku kasa rike matarsa wata hudu da kwana goma ba zan galibi ka ke ba ba ga ta garanta inda ba mai kula sai ta dawo garin su don ta gaba a kula da ita amma in har akwai mai kula da ita a can to sunna shi ta zauna a ɗakin ta ta yi wata hudu da kwana goma wannan shine abin da na sani wallahu a'lam shikenan ko subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله